أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا بركة مدسادوة وأن مسلاتي ميتار البركة don ci gaba da karatunmu na umdatul ahkam wallafa wa imam abdulganiyu al-maqdisi rahimahullahu ta'ala idan ba a manta ba mun zo ƙarshen babu ke littafi wanda yake mana bayani akan jana'iza yau shi ne darasinmu na 41 in ban manta ba 41 a wannan littafin yau muna goma ga watan bakwai hijiran manza Allah sallallahu Alaihi wasallama daga makka zuwa madina 1442 wanda ya daidai da 22 ga watan biyu a kalandar bature 2021 za mu tashi a harkon littafi wanda zai mana bayani akan zakka bayan malin ya mana bayani akan sallah da abin da yake biyo sallah sannan ya mana bayani akan gawa yanda hukumta-hukumta wanda yake allake da gawa wanda yake rataye da gawa abin da ya dace ga gawa kuma ina ya kamata a kai ta abin nita kinan malam zai ci gaba na gaba da bayani akan zakka shine yake cewa kitabuz zakat littahi wanda yake mana bayani akan zakka idan an ce zakka a bangaren a harshen larabci shine suke cewa annama'u wat tatahir aw ziyadatu wa at-tahara shine habbaka dukiya kuma da tsarkake dukiya shine ake kira az-zakat bangaren kuma malaman shari'a suke cewa idan aka ce zakka shine ake nihin wani haƙƙi ne wanda yake wajibi akan wata dukiya wadda take keɓantatta wata dukiya ce wadda take keɓantatta shine idan muka riba ɓangaren duk wani abin hawa duk abin da dabbobi daga raƙumi saniya da wannan ƙananan dabbobi ko kuma duk abin da ya huto daga ƙasa ko kuma duk abin da yake na harkar kuɗi ne na kadayin wanda za a iya canza shi a yi saye da sayarwa da shi kenan kuɗi ko kuma abin da yake jari ne na kasuwanci ko kayan kasuwa wannan su ne dukiya wadda zai keɓantatta wadda ake iya hudda mata zakka kuma malam yake cewa malaman shari'a suke cewa ana hudda ta ne ana bayar da ita ga wa'ansu mutane wanda suke keɓantattu su ne wanda a cikin suratul tauba ubangiji ya ambata mana wannan mutanen su guda su guda takwas inna masarakatu lil fuqara da kai fakirai wal masakin da kai masakinai da kai miskinai wal amilina alaiha da wanda suka yi aiki akan wannan zakka malami ne aka dauko shi aka ce yazo ya raba wannan zakkar ya raba ta to shi ma yana da haƙi akan wannan zakkar wal mu'allafati qulubuhum da wanda zuciyarsu tana kafirci tana musulunci ana so a janyo zuciyarsu ta koma cikin musulunci su sune al mu'allafati qulubuhum ga sunan kafirai ne amma dai muna kyauta zata insha Allah za su musulunta za su koma cikin mu kenan waɗannan ana iya daukan wannan zakar a basu wani ne misali mutum ne wanda kuna tare da shi yana da arne ne ba ba ba bai ruko da addinin musulunci wannan mutuma kuna wannan mutumin kuna tare da shi kana bukatar a bari in me wata kyauta wadda ta sanya ta janyo shi ya shigo cikin wannan addinin namu kenan wannan shine ake kiransu almu'allafatu qulubuhum wanda zukatansu suke ga sunan su suna rataye ne suna kawurci amma dai idan an musu wani alheri za su iya shigowa cikin musulunci kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa mutane ba ɗaya ba biyu ba wanda ya musu kyauta wanda ba su taɓa samun irin wannan kyautar ba dalilin kyautar shi da ya musu suka shigo cikin musulunci yake cewa kuma walgharimina da waɗanda ake bibiyar su bashi wanda mun tabbatar wani bashi ya labce shi idan an hudda zakka ana iya bashi ya ci wannan zakka wa fi sabilillahi wa ibnis sabil ko kuma ana so ne a dawo kalmar la ilaha illallah ana so ne a tayi ayi wa'azi ko a gyara ma mutane wa'ansu abubuwan su wanda zai su gyara musu rayuwa ko kuma wanda yake tahiya akan tafarkin ubangiji ko neman ilimi ko kuma matahiyi wannan dukansu ana iya ba su zakka kina wannan su ne sunfi guda takwas wanda ƙur'ani ya bayyana mana su ne suka yi cancanta su ci zakka koma bayansu to zakka ba ta tabbata ba akan wani ya ci ta ba wa'annan su su ne wanda aka ba da fakiri miskini wanda yake wanda zuciyar shi kahuri ne amma dai ana so zuciyar shi ta dawo cikin musulunci kuma da wanda ake bin shi bashi sannan wanda yake ibn sabil matahiyi ko kuma fi sabilillahi ko kuma akan tafarki na ubangiji sai wanne mun tsallake wa ansu inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi da kwai wanda gashi nan musulmi ne yana bauta a gidan wani sai a ɗauki zakar nan a bashi dukkan yan takanshi ar-riqab wa fi sabilillahi wa ibn sabili faridatan min Allah wannan su sune sunfi wanda suke cin zakka wanda malamai suke cewa ana hutar da ita ne ga wa'ansu mutane wanda suke kebantattu kuma wannan zakka ana hudda ta ne a wani lokaci wanda yake kebantacce shi ma zakka bai yiwa a hudda zakkar kaya a hudda zakar dukiya sai shekara ta dawo ma wannan zakar wannan dukiya kenan in dai lokacin bai yi ba to babu zakka a kanta zakka ba ta waje ba a kanta ba sai dai in mai ita ya so ya hudda kamun lokacin yana iyawa ya hudda an ba shi dama haka idan muka diba zan mu gani ita wannan zakar lalle hadisai ƙura'ani da sunna da ijma'in malamai sun tabbatar mana lalle wannan zakan wajiba ce wajibi ne akan duk wanda Allah arzuta shi da dukiya dukiyar shi ta kai nisabi ta kai a hudda mata wannan a hudda mata zakka kuma ta kewaye shekara shekara ta sake zagayo wannan dukiyar hakika ta zama wajibi akan shi kuma lalle daga cikin sharuɗan wajibtatta wajibi ne mutum ya kasance musulmi saboda zakka ba ta wajabta akan wanda yake kahori wanda yake ba addinin shi ba musulunci ba kenan kahuri zakka ba ta wajaba akan shi sai dai musulmi kuma idan muka diba daga cikin sharaɗinta wajibi ne ta cika nisabi idan ba ta kai ba daidai lissahi ba abin da ya dace a hutar da shi wato hakika zakka ba ta zama wajibi na uku shi shine wajibi ne daga cikin sharaɗinta ya kasance an samu cikon shekara shekara ta kewayo ma wannan dukiyar a lokacin nan ake iyawa a huddata kuma wannan abu ne wanda ubangiji ya wajauta ma duk wanda yake da dukiya kuma ya zargi duk wanda ya zargi duk wanda ya hana zakashi ya hana dukiya ya hana hutar da zakashi ya baiwa wa'inda suka tantanta a bauda shine can a cikin suratu ali imran ubangiji yake cewa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli kada wai wa'inda ubangiji ya ba su dukiya su yi zatan wai irin makon da suke yi su kange dukiyarsu su ki huddawa su ba da zakka suna tunanin a wannan shine mafi alheri a garin su huwa khairan lahum wai wannan shine mafi alheri a gare su su ki hutar da zakka a dukiyar da ubangiji ya ba su ubangiji yake tabbatarwa lalle wannan sharri ne gare su rashin hudda zakka mutum gashi nan yana da dukiya kuma dukiyar ta kai nisabi kuma ta cika shekara ya ce kuma a matsayin shi na musulmi ya ce ba ya hudda zakka ba lalle yana bibiyar sharri ne akan shi kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisin da Imam Bukhari ya hutar da shi manzan Allah yana ce mana man atahu malan falam yu'addi zakatahu duk wanda Allah ba shi dukiya bai hutar da zakkan wannan dukiyar ba yace musil lahu yawmal qiyamati shuja'an aqra za a sawwara mai wani maciji wanda zai ringa sare shi wannan macijin sai ya dauke shi har ya kai shi ranar tashin kiyama wannan macijin ya ringa ce mai ana maliku ana ana ana ana ana maliku ana malikun ana kan zuka lalle ana maluka ana kan zuka ni ne dukiyarka ni ne taskar da taskar da ka taskance ta ka ki hutar da zakka haka zai ja shi kai shi gaban ubangiji ranar tashin kiyama kenan wannan shi shine zargi wanda ubangiji yake yi yake duk wanda yake hana zakka ya hana dukiyar marayu ko ya hana dukiyar wanda suka cancanta a basu saboda wannan dukiyar dukiyar ubangiji ce yanda yake cewa wa atuhum min malillahi alladhi atakum ku basu dukiyar da ubangiji ya baku dukiyar ubangiji ce kurum kai an sanya ka ne ka kasance wakili akan wannan dukiya kenan ka hudar da haƙƙin bayu akan wannan dukiya kuma dukiya bai yiwuwa ne ta haɓaku in dai aka ce za a ƙwange za a taskance ta a hana hutar da zakka don me sanya aka sama zakka zakka saboda tana tana haɓaka dukiya kuma tana tsarkake ita dukiya kuma tana tsarkake mai dukiya don shi sanya aka sanya mata azzaka kenan don haka duk wanda Allah ba shi yi kokari ya hutar da wannan zakar wannan haƙƙi ne wanda ya ratayu akan wannan dukiyar hadisi na harko ƙalƙashin wannan littafin shine hadisi na 166 malai yake cewa ana abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama li mu'az bin jabal hina ba'athahu ila al-yaman إنك ستأتي قوما أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوك لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب وأن حديث إمام البخاري يهتر شيء أتكين كتاب المغازي باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع babi wanda yake bayani akan aiken da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi wa abu musa al'ashari da mu'az mu'az bin jabal zuwa garin yaman kamun a yi hajji kamun manzan Allah ya hajji shi ta bankwana idan muka diba juzi na biyar shahi na 162 hadisi mai lamba ta 4347 haka shi ma imam muslim ya hutar da wannan hadisi a cikin kitabul iman babu du'a'i ila shahadataini wa shara'il islam babu wanda yake bayani akan kira zuwa ga shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai Allah kuma muhammadu ma ma'aikin shi ne kuma da sauran shari'o'i na musulunci juz'i na ɗaya shahi na 37 hadisi mai lamba ta 19 hadisi ne wanda aka same shi daga abdullahi bin abbas yarda allah shi tabbata a gare shi yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li mu'az bin jabal manzo allah mai tsira da amincin allah shi tabbata a gare shi ya ce wa mu'az dan jabal hina ba'athahu ila yaman lokacin da ya tura shi zuwa garin yaman nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya tura mu'azi ne ya kasance a matsayin da'i mai kira zuwa ga tafarki na Ubangiji kuma ya kasance malami a cikin wannan mutanen na garin Yaman kuma ya kasance alkali game da wannan mutanen na garin Yaman wannan shi shine aiken da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi wa mu'az zuwa garin yaman sai yake ce mai lokacin da zai tura shi sabida mi sabida ya san yanayin da kwai fiƙihid da'awa fiƙihu na kiran mutane shine manzan Allah yake so ya dora shi akan turba na yanda zai yi idan ya tafi ya kirayi wannan mutanen har su imani da ubangijinsu shine yake ce mai innaka sata'ati qauman ahlul kitabi lalle kai mu'az zakka tarar da wa'ansu mutane ma'amazuwa littahi ko ma'abuta littahi su sune ya yahudawa da nasarawa kenan mutanen da zaka tarda ba irin mutane bane ba irin mutanen da ka saba rayuwa da su na kasashen larabawa ba su ne mutane wanda busan karatu busan rubutu ba amma dai su a lokacin nan mutane yahudawa da nasarawa sun san karatu shi sanya kenan mutane ne masu ilimi kenan in ka tahin ga yanda zaka yi ka kiraye su saboda magana da mai ilimi da wanda bashi da ilimi ba ɗaya ba ne ba yadda mutum zai ringa magana tare da su wannan zakka mai magana ne tilas sai ka kawo mai hujja shi mai ilimi amma dai wanda yake mara ilimi in ka zo kurum hudu mai zakka yi kaza da kaza za a yi bin kaza ya yi saboda bai da bai san wani ilimi akan haka ba kuma bai iya bai da ilimin da zai iya tambaye ka hujja su kuma waɗannan mutane ne wanda suna da mazowa littafi suna da injila suna da attaura sun san duk abin da yake ciki da bai na wannan addinin namu saboda an ba su labarin wannan addinin an ba su labarin manzan Allah manzo ubangiji yana cewa ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun san manzan Allah ciki da bai kamar yadda suka san iyansu na cikinsu kenan waɗannan mutanen mutane ne wanda suke da ilimi shine yake ce maka yake ce wa mu'az innaka sata'ti qauman ahlul kitabi lalle kai zaka zo an su mutane ma'abuta littahi fa idza jitahum idan ka zo wannan mutanen fad'uhum ila an yashhadu alla ilaha illallah to ka kiraye su da su shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wa anna Muhammadar Rasulullah ko Muhammad ma'aikin Allah ne wannan shine kilan shiga musulunci babu wani abin da mutum zai iya aikatawa face yayi wannan kalmar kuma ya tabbatar da wannan kalmar ya faɗe ta a bakin shi kuma zuciyar shi ta karra ta gaskatar da abinda zuciya da abinda baki ya ya furta wannan kalmar ita ce ta gagarin mutanen Qurayshawa kurum su ce la'ila a shaɗu an la'ilaha illallah wa annan muhammadar rasulullah shi kenan sun samu kilan shiga musulunci ita ce ta gagare su aka yi aka yi ita ce ta gagare su kenan inda haɗa ce kaɗai da wanda suka gabace mu da sun haɗa kuma sun samu abin da suka samu wurin ubangiji sai dai haɗa kaɗai batta amfanu wannan kalma tilas sai aiki sai ya biyo bayan da shi ne yake ce mai kenan farkon abin da zaka kiraye su da shi shi shi ne shaida babu abin bautawa da gaskiya sai allah ko muhammad ma'aikin allah ne yake ce mai fa'inhum ata'u laka bi zalika idan suka maka biyayya akan haka sun shaida babu abin bautawa da gaskiya sai allah ko muhammad ma'aikin allah ne to bayan shi ga wani hukunci wanda zaka dora musu shine fa akhbiruhum sai ka ba su labari an Allah qad farada alaihim khams salawatin lalle ubangiji ya farlanta musu an su salloli guda biyar fi kulli yawmin wa layla a kowane yini da kowane dare su ne salloli guda biyar daga sallar asbahi zawwa sallar isha'i kenan idan sun yarda lalle babu abin bauta da gaskiya sai Allah ko Muhammad ma'aikin shi ne sun sun tabbatar akan halshinan su sun tabbatar a cikin zuciyarsu to ga hukunci na biyu wanda zaka ba su shi shine Allah ya farlanta musu yin sallah kenan haka ake bin mataki mataki ake ake ake ake ake farlantawa mutane wannan hukunce hukunce kamar yanda shi karan kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan hukunce hukuncen ba lokaci dai aka samar da su ba sai da aka bi mataki-mataki gashi nan yanda za a zo misali mutanen da suka saba suna yin kaza suna yin kaza kurum don ka shigo musulunci kai tsaye a ce maka da kaza da kaza da kaza an liƙe abin zai musu yauni wa'azin su koma suna gudan kuzana suna gushin musulunci shi sanya ubangiji sai ya sabkar da al'amarin shi a rarrabe mataki-mataki in an yi kaza a yi kaza in an yi kaza a yi kaza idan muka ɗauka don mu gani harkon abin da aka umarta shi shine kurin manzan Allah ya yi salloli ya yi kalmar la'i ya kirayi mutane zuwa ga imani da Allah su zo kuma an farlanta musu an ba su an ba su damar su ta yi su sallah manzan Allah a lokacin nan shi yake yin sallah duk da kasancewar rasmiyyar ita sallar ba a wajabta ta ba sai daga baya aka yi isra'i aka wajabta sallah ana tahiyya ana tahiyya aka wajabta azumi aka wajabta zakka aka wajabta hajji da sauran ayyuka shine nan yake cewa idan sun yarda sun amince maka akan wannan sun maka biyayya akan wannan ta farko shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah to ka ba su labari lalle ubangiji su ya farlanta musu salloli guda biyar a kowane yini da kowane dare yake cewa fa inhum ata'u laka bizalik idan suka yi maka biyayya akan wannan abu akan lalle za su yi salloli guda biyar a kowane dare da yini yace to fa akhbiruhum ka ba su labari anna Allah qad farada alaihim sadaqatan lalle Allah ya farlanta farlanta musu wata sadaka tu'khazu min agniya'ihim ana amsatta ne daga masu kudaden su faturaddu ala fuqara'ihim sai a mayar da ita zuwa ga matalautan su kenan amsa ake yi daga masu kudi a mayar ma martalauta a mayar wa talakawa yake cewa fa inhum ata'u laka bidhalika idan suka yi maka biyayya akan haka fa iyyaka wa kara'imu amwalihim to ka shedinka da mafi mafi mafi fadala ko mafi girman ko mafi kyan dukiyoyinsu kada ka zo daukan dukiyarsu ka ce a'a sai ka diba wadda uwar garke mai meko ita zakka dauka ka sanya a cikin zakka saboda ai shi a matsayin ambuwaye ne a matsayin dan aike ne na manzon Allah wanda zai yi iko wanda yake da iko akan tasarrufi akan zakkokin da za a wadda kenan ka guji mafi kyan mafi mafi falala ko mafi kyan dabbobinsu mafi kyan sadakarsu kenan uwar garke da wadda take da mai ko da wadda ake alfahari da ita a cikin garke ka shafa musu lahiya da wannan dukiyoyinsu wa'annan ka bar su kenan ka diba matsakaita su ba wanda suke kanjamammu ba su ba wanda suke na honibo ba kenan ka diba matsakaita ka ɗauka daga cikin dukiyoyinsu yake cewa wattaqi da'watal mazlum kuma ka nisanci ka ji tsoron addu'a wanda aka zalunta kenan ka tikakka ta yi ka ɗauke ma mutum ka ɗaukan ma mutum dukiyar shi wanda yake alfahari da ita ka ɗauka ka sa ta a cikin cikin dukiyar zakka kuma wannan mutumin ya maka Allah ya isa yace to ka ji tsoron addu'a wanda aka zalunta fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijabun saboda addu'a wanda aka zalunta ba ta da wani shamaki tsakankaninta da ita da ubangiji sama abu da take ga duk addu'a duk wanda aka zalunta wannan shine hadisi na Abdullahi bin Abbas ƙarƙashin wannan hadisin daga cikin abubuwan da zan iya ɗauka lalle zan mu ɗauka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana shinhuda ne hilin filin da mu'az zai ta iya tarda lalle za ya tarda wa'ansu mutane wanda suke mutane ne wanda suke riko da hujjoji mutane ne wanda suke da ilimi mutane ne wanda suka iya jayayya a cikin addini mutane ne wanda suka iya sanya shubha a cikin addini kenan ka shirya don haka ka muwajihanci wannan mutanen da hujjojinka kuma idan muka diba hadisin zamu gani iyakin koyi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko abinda manzan Allah ya koyar da mu'az bin jabal idan ya tahi yadda zai yi wa mutanen nan gashi nan mataki bayan mataki ka ce musu kaza in sun yarda ka ce musu kaza in sun yarda ka ce musu kaza har zuwa ƙarshe kuma idan muka diba zan mu gani lalle mafi mahimmancin abin da ake kira da shi shine tauhidi idan babu tauhidi to babu wani abin da zai samu shine nan manzo Allah yake ce mai to idan ka tayi farkon abin da zaka kiraye sa da shi shine tauhidi shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah sannan Muhammad ma'aikin Allah ne sannan abin da yake biyo bayan shi bangaren martaba bangaren daraja shi shine salloli guda biyar kamar yanda manzo Allah ya karantar da shi ga abin da zaka ba su labari sannan mataki na uku abin da yake biyo baya baya shi shine zakka ana hudda ta ne a baiwa daga masu kuɗi a baiwa matalauta nan idan muka diba zan mu gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai ambata mai ba sauran rukunan musulunci ba a ambaci guda uku ba ambaci guda biyu ba guda biyun su sune azumi da hajji zan mu gani nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai ambace su ba kuma idan muka diba zan mu gani ai su ma suna daga cikin rukunan musulunci kuma an farlanta hajji da shi azumi tun kamun a sabkar da wannan tun kamun a aika a aika mu'az bin jabal zuwa garin yaman kenan kamar yadda idan muka riba cikin suratul tauba ubangiji yana cewa fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum yake cewa idan sun tseda sallah suka idan suka tuba suka riki da suka yi riko da tauhidi suka tseda sallah suka bayar da zakka to ku shafa musu lahiya bai zano azumi ba bai zano zakka ba amma dai malamai sun yi ijma'i lalle azumi da lalle azumi da haji suna tukamakon tukamakon rukunai guda biyar ne na addinin musulunci kuma idan muka diba hadisin lalle zan mu gani daga cikin da'awa yadda ake kiran mutane ba a tsallake wani abu wanda yake da mahimmanci a kama wanda bai da mahimmanci kamar yadda manzo Allah ya jeranta mai ga abin da ya kamata a kakkama daga kaza zuwa kaza zuwa kaza kuma idan muka diba hadisin zan mu gani lalle bai halatta ga wanda ya tafi amsar zakka ya diba manya-manyan mafi fadala dabbobi ko mafi fadalar kayan zakai ya dauki mafi fadalar ya sanya a cikin sadaka bai halatta kenan abinda ake so mutum ya diba matsakaicin abubuwan da gare su wanda za ya amsa daga cikin sadaka ya sanya a cikin dukiya ta musulmai kuma idan muka diba hadisin zan gani hadisin ya takaita mana lalle ana amsatta ne a miƙata zuwa ga fakirai kenan nan hadisin ya mana iktifa'i ya tsaya akan sunfi guda daya wanda yake cin zakka shi shine fakiri duk da malamai sun yi ijma'i lalle mutane guda bakwai su sune waɗanda suke iya cin suke iya cin zakka kuma nan malam yake nan kamar yadda manzo Allah yake cewa tukhazu min agniyaihim ana amsatta daga masu kudin su masu kudin garin a baiwa talakawan garin nan kenan manzo Allah kamar ya ya ya ya hassashe wannan zakka idan aka dauka a nan garin a nan za a sarrafa ta kurum shi wanda aka tura idan ya amsa zai diba talakawa wanda suka dace wanda suka dace su zakka su ci zakka kenan babu wata kafa wanda za a hudda ta daga garin akai ta zuwa wani gari sai dai kalkashin wannan mas'alan malamai sun yi tsokaci suke cewa a'a halaka ne a dauke ta daga wani gari akai ta zuwa wani gari kamar misalin mutum ne ya hudda zakka yana da yan uwa a wani gari kuma yan uwan nashi na wani garin suna iyawa su ci zakka suna daga cikin sunfi guda takwas wanda suna iya cin zakka aka ce ana iya hudda ta daga garin a kai wannan garin a kai ta wani gari duk da a ba wa wannan yan uwan nashi wanda suke bukata wannan zakka wannan malamai sun yi jamhurin malamai sun tafi akan haka wallahu ta'ala a'lam sai hadisi na gaba hadisi na 170 da 167 مالك يتوى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس, خمس عواق صدقة ولا فيما دون خمس, زو خمس زوج صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة wannan hadisin imam bukhari ya hutar da shi a cikin littafin shi kitabu zakat babu man adda zakatahu falaysa bikanzin babu wanda yake bayani duk wanda ya hutar da zakar shi hakika zakar shi bata kasance taska ba abin taskancewa a cikin gida ba juz'i na biyu shahi na 107 hadisi mai lamba na 1405 haka shi ma imam muslim ya wutar da shi a cikin kitabu zakatu juz'i na uku shahi na 66 hadisi mai lamba ta 979 hadisi ne wanda aka same shi daga abi sa'id al-khudri yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya ce laisa fi maduna hamsi awakin sadaka yake cewa lalle koma bayan ukiya guda biyar babu sadaka a kansu mutum ne yana da ukiya guda hudu to babu sadaka a kan shi heta cike ukiya guda biyar kenan koma bayan ukiya guda hudu babu sadaka koma bayan ukiya guda biyar babu sadaka a kan shi me ake cewa ukiya ukiya shi shine dirhami guda 40 dirhami guda 40 idan aka samu dirhami guda 40 duk ukiya daya tana tana tana tana yin dirhami 40 kenan ukiya biyar nawa zai bamu dirhami 200 kenan sai in an samu dirhami 200 sannan zakka take wajaba akan wannan dukiya ukiya ita ce dirhami 40 kenan idan kai 40 so biyar sai baka nawa 200 kenan koma bayan dirhami 200 babu zakka akan shi yake cewa walafi ma duna khamsi zudin sadaka kuma koma bayan raƙumi guda biyar shi ma babu sadaka akan shi idan an ce zud shi shine raƙumi kenan dukkan raƙumi idan bai kai guda biyar ba kana da raƙumi hudu babu zakka a kanka sai ka samu raƙumi guda biyar a lokacin nan zakka take tabbatuwa a kanka yake cewa wala fi ma duna khamsati usiqin sadaqa kuma koma bayan usiki guda biyar shi ma babu sadaqa akan shi sai ya cike usiki guda biyar sannan a samu sadaqa me ake kira da usiki shi shine sa'i shine idan duk lokacin da aka samu sa'i guda 60 shine yake ba da usiki guda daya kenan mu yi sa'i 60 so biyar nawa zai ba mu 300 ko kenan sai an samu sa'i 300 sannan za a samu zakka take tabbatuwa akan wannan dukiya akan kayan gona kenan sa'i shine muke iya ɗauka tiya idan an shahe samanta muddu guda hudu idan muka auna muddu guda hudu shi shine zai ba mu tiya irin ta garin nan tiya amma dai ba he an mata soro ba shahehe tiya idan aka samu guda 60 guda 300 to a lokacin nan zakata waje ba akan wannan dukiya shine osik osik shi shine sa'i guda 60 bai kai tiya ba ban san ba kilo ko nawa yake yi ba amma dai bai kai tiya ba kenan wannan shi shine sako shi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hukuncin da ya tabbatar akan duk lokacin da aka samu a cikin dukiya aka samu kasa da dinare 200 hakika zakka ba tabbata akan shi ba kenan sai ya kai dinare 200 cif sannan zakka take tabbatuwa akan shi haka idan raƙumi bai kai ba raƙumi biyar ba zakka ba ta tabbatuwa akan shi sai ya cike biyar cif sannan zakka za ta tabbatu akan shi haka shi ma kayan gona idan ba a samu ba tiya 60 ba tiya 60 so biyar tiya 300 ko sa'i 300 hakika zakka ba ta tabbatuwa akan shi idan muka diba wannan hadisin zan mu gani lalle da kai wajibcin hutar da zakka a cikin wannan abubuwan guda biyu a cikin wannan abubuwan guda hudu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zada kenan tilas zakkar tana wajibtuwa ne in ya kai nisabi nisabin su shi shine khamsatu awaqin khamsatu zudin khamsatu usitin kenan wannan shine nisabi akai 200 dinare 200 sannan raƙumi guda biyar sannan tiya sa'i 300 wannan su da su ne idan an samu haka to ana iya hutar da zakka kuma idan muka diba hadisin zan mu gani hadisin yana karantar da mu lalle zakka bata waje ba akan wanda nisabin shi bai kai haka ba wanda bai da khamsatu awaqin ko khamsatu zujin ko kuma khamsu usiqin zakka bata waje ba akan shi ba wannan ijma'in malamai duk da kasancewa ibn munzir ya ambato yake cewa a'a afwan ibn munzir ya ambato ijma'in malamai akan haka a cikin littafin shi imam malik yake cewa a'a ana so idan mutum ya kai yana da kamar raƙumi guda hudu yana iya hutar zakka saboda hadisin Anas wanda yake cewa illa an yasha sahibuha sai dai idan ma'abucin duke ya ga dama to yana iya hutar da zakka mai raƙumi guda hudu ko kuma mai dinare 180 190 ko kuma mai tiya mai sa'i 280 ko 290 shi ma wannan idan ya ga dama yana iya hutar da zakkar shi kenan idan muka diba zan mu gani ita azurha kenan ita ce dinare ko azurfa ita ce dina ita ce dirhami afwan dinare ita ce zinariya yake cewa idan muka diba nan a waka inda manzo Allah yake yake tabbatarwa ita ce dinariya dinare afwan zin azurfa idan ta kai 200 to a lokacin nan za a hudda mata rubu ushriha za a hudda za a kasa za a kasa dukiyar za a kasa dukiyar kashi goma a kashi goma za a hudda daya za a hudda rabin kashin goma haka ake huddar da ita haka bangaren raƙumi shi ma idan ya kai biyar za a hudda shat za a hudda wannan ƙananan dabbobi guda ɗaya ko kuma idan ya kai idan ya kai guda goma za a hudda guda biyu idan ya kai guda goma sha biyar za a hudda guda uku idan sun kai ishirin a lokacin nan za a hudda guda kananan dabbobi guda hudu idan ta kai ishirin da biyar a lokacin nan za a fara sabon lissahi za a hudda yan taguwa wadda take da shekara ta yi gama shekara daya cif kuma ta shiga shekara ta biyu ita za a hudda lissahin zai zo a nan gaba zan mu karanta hadisin wannan littafin da abubakar ya karanta ya rubuta wa anas bin malik diddan a tahi a zartar da hukuncin zakka ita kuma zakkar abinda nan manzan Allah yake cewa fi maduna khamsati usikin shi kuma ya haɗu ne kashi biyu ne da kwai abinda sama ta shayar da shi da kwai abinda kuma mutum ne ya zo ya yi wahala shi ya yi ban ruwa ya samu kayan garkashi ya samu kayan gonar shi shi kuma idan ya kasance kamar yadda hadisin hadisi riwaya imam abu dawud da imam bukhari yake cewa fi masaqati samawa al-ushar abinda sama ta shayar da shi za a hudda mai endizia za a kasa dukiyar a hudda ɗaya a cikin goma shi kuma abinda mutum ya zo ya yi wahala shi shi kuma nisful ushar za a hudda yan diziyam to rabin yan diziyam za a hudda kenan wannan shi ne hukumcin nata kamar shi kuma idan muka ɗauka zakar duk da kasancewar a wannan lokacin an yi isti'imalin zinariya akan azurfa saboda kasuwa azurfa batta da batta da ƙarfi a wannan lokacin idan muka diba zan mu gani shi ita dina shi ita zinariya ana hudda mata dinare 20 ita kuma azurfa ana hudda dinare 200 misalin idan muka dauka din miskal na zinariya yana katibir gilben sanka kilo yana katibir gilben sanka gram kenan idan muka yi katibir gilben sanka gram muka buga shi a cikin 20 kenan zai ba mu 85 kenan gram 85 duk wanda yake da zinariya wadda ta kai gram 85 hakika zakka ta waje ba akan dukiya kenan yanzu da yake mu'amalar da muke yi mu'amalar kuɗi ce muke yi kenan sai mu nemo kuɗin gram ɗaya gram ɗaya nawa ake saida shi mafi yawa a cikin kasuwa ana saida shi jika 20 ko ƙasa da haka ko sama da haka mu ɗauki ƙaramin takadiri jika 20 kenan idan ka buga jika 20 so 85 zai baka nawa miliyan 1,700 kenan duk wanda dukiyar shi ta kai miliyan 1,700 hakika zakka ta waje ba akan dukiyar shi kenan shi kuma zai yi miliyan 1,700 zai yi fursan sai yi joibir gilsenka kenan zai bashi zai bashi akalla wurin karan joimil sankisan a cikin 'yan miliyan sankisan abinda zai hudda karan joimil sankisan wannan shi ne nisabin zakar shi abinda za a hudda ba wani abin kirki ba ne ba amma dai karkashin haka zaka gani mutane suna jin zahin abinda za su hudda ita kuma wannan abin an sanya shi ne duk da ya kasance da kwai cuɗanya tsakankanin mai kuɗi da talaka kuma a hutar da wani ɓangare na daga adalci tsakankanin mai kuɗi da talaka kinan wannan shi shi ne idan kuma ya kasance mutum yana da dirhami yana da dirhami shi kuma miskal in na dirhami duk dirhami daya yana duburgil nefsan sosankin gram kenan zaka yi shi fwadisan zaka buga shi a cikin 200 shine zai baka sankan katurbankin gram to sankan katurbankin gram bin san ba kudin shi ba bin san ba kudin gram ɗaya ba na azurfa ba amma dai shi idan ka buga baya baka wani kudi ba na azo a gani ba shi sanya wanda ittifakin dai malamai a yanzu shi shine a ringa aiki da zinariya saboda ita ce take da balar a yanzu kenan idan kayi zaka samu kaza kenan ga abin da zaka hutar a cikin dukiyarka shi idan ka tashi hutarwa zaka hudda nusful ushr rabin endiziyam kenan idan ka buga zaka gani ba wani abin kirki bane ba karan 2000 haka zai baka a cikin 1 miliyan 600 da kwai hadisi wanda anas bin maliki ya rawaito wanda yake cewa abubakar abubakar ya rubuta mai farilla abubakar yake cewa anna abubakar a siddiq kataba lahu hadhihi alfarida lalle abubakar siddiq shi ya rubuta mai wannan wannan abin da ya wajaba akan akan musulmai na hutar da zakkarsu yake cewa kuma wannan abin da ya rubuta shi shine wanda manzon Allah yayi umarni da a hutar da shi yake cewa fi 24 min al-ibli fama dunaha al-ganam yace daga idan ka dauki raqumai 24 abin da ya kasa da 24 daga 24 da zuwa abin da ya kasa to za a hudda diyan awakai ne za a hudda diyan awakai yake cewa fi kulli hamsin shatin dukkan biyar za a lissafa raƙumi guda biyar a hudda musu akuya daya ko rago ko tumkiya ko kuma ko kuma dan bunsuru za a hudda guda daya yace wannan kenan dukkan biyar ka ware biyar ka hudda ka hudda a wannan alganam ka ware biyar ka hudda kananan dabbobi ka ware biyar ka hudda kananan dabbobi yake cewa har sai iza balagat 25 idan ta kai 25 ila 35 ta kai zuwa daga 25 kenan kasa da 25 biyal biyal biyal zaka hudda kana hudda musulmi ɗan akuya biyar kenan he ka hudda akuya guda hudu biyar ta farko akuya ɗaya goma akuya biyu sha biyar akuya uku sha ishirin akuya biyu akuya hudu kenan ishirin wannan guda hudun na sama babu komi a kanka idan suka cike 25 shine yake cewa idan suka kai 25 zuwa 30 zuwa 50 wa 30 zuwa 35 yake cewa za a hudda musu binti mahadin binti mahad ita ce yar taguwa wadda ta cike shekara ɗaya ta shiga shekara ta biyu wannan shine abin da za a hutar yake cewa fa'in lamtakun fa ibn labuni zakar idan ba a samu ba hakan ba ba a samu ba bintu mahalin ba a cikin garken ba to za a hudda ibn labunin zakar ibn labun shi shi ne wanda ya cike shekara biyu ya shiga shekara ta uku kenan za a hudda shi an nemi bintu mahalin mace mai shekara daya tif ta cike shekara ɗaya ta shiga shekara ta biyu aka nema a cikin garke ba a samu ba to za a hudda namiji wanda yake da shekara biyu cif ya shiga shekara ta uku za a hutar da shi kenan daga 25 zuwa nawa zuwa 35 wannan shine hukunci yake cewa fa illam takun fa idza balagat 36 ila 45 idan ta kai 36 kenan an bar 35 an dawo daga 36 abinda ya daga hayye kai 45 yace fafiha bintu labunin unsa za a hutar da bintu labun ita ce wadda take da shekara biyu cif ta shiga shekara ta uku mace kenan yake cewa fa'iza balagat 46 ila 60 fafiha haƙa idan ta kai daga 30 daga 46 zuwa 60 ya ce a lokacin nan za a hudda haƙa haƙa ita ce budurwa wadda ta kai a mata barbara kenan za a hudda ta daga cikin garke a bada ta sadaka yake cewa فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جزئة إذن تكي دقا دقا دقا دقا ستين دقايا زوا سبعين دبير ألوكة ننزع هد جزئة جزئة إتتي ود تتكي شكرا هد تب تات تايدس شكرا هد انت تاشك شكرا تبير كنا ونشيني حكم تنسو زا هتر دهكا يتي فإذا بلغت fa'iza balagat 76 idan ta kai 76 ila 90 zuwa 90 fafiha binta labunin a lokacin nan za a hudda binta labunin ita ce wadda take da shekara uku ta gama shekara ta biyu ta shiga shekara ta uku za a hudda guda biyu kina wannan shine hukumce yake cewa fa'iza balagat 91 ila 20 wa mi'a idan ta huce daga 60 daga 91 zuwa 120 a lokacin nan za a hudda lokacin nan yake cewa za a hudda haƙƙata ne za a hudda budurwa guda biyu wadda ta kai raƙumi ya mata barbara za a hudda su guda biyu a bayar da su sadaka yake cewa fa'iza zada ta ala 20 wa mi'a idan ta ƙaru a kan 120 fafi kulli 40 binti labun yanzu sai a yi tariyar baya a koma tsohon lissahi za a hudda dukkan taguwa 40 za a hudda mata binti labunin kenan ta kai 121 kenan yanzu lissahi ya koma baya sai a ware arba'in a duk arba'in za a hudda mata binti labunin ita ce mai shekara biyu wadda ta idasa shekara biyun ta shiga shekara ta uku ya ce wannan shi shine hukumcin zakka yake cewa fa'iza za a da ta'ala wafi kulle hamsina haika za idan mutum yana so yana iya arba'in arba'in ya hudda binti labunin ko kuma ya yi hamsin hamsin ya hudda haika haika ita ce wadda ta kai a mata barbara kenan budurwa kenan wannan mutum yana da zaɓi ko ya yi 40-40 ko kuma ya yi 50-50 ya ce wa mallam ya kun ma'ahu min al'ibli falaisa fi sadakatun illa an ya sha'a rabbuha duk wanda beke da ƙasa da raƙummai guda hudu ya ce to babu zakka a kan shi sai dai idan ya ga dama yana iya hudda zakka a kansu kenan ƙasa da hudu ko daga hudu abin da ya ƙasa sai in ka ga dama ka hutar da zakka amma dai idan ba ga dama babu zakka ba ta rataye ba akan wannan dukiyar ba kuma abubakar yake cewa abin da ya ji daga manzan allah abin da ya sanya anas ya rubuta ya ce idan aka kawo dabbobi wannan ƙananan dabbobi ya ce a cikin dukkan arba'in iza kanat 40 ila 20 wa mi'a shatun shatun idan ta kai daga daga 40 zuwa 120 za a hudda karamar dabba za a hudda shat ita ce karamar dabba za a hudda guda daya yace fa iza zadat ala 20 wa mi'a ila mi'atayn idan ta ƙara akan 120 zuwa 200 to a lokacin nan za a hudda shatun guda biyu kenan za a hudda karamar dabba guda biyu a cikin wannan ƙananan dabbobin gani abun ba wani abin kirki ba ne ba amma dai zaka gani mutum shaidani yana rudar da shi ya gaza hutar da haƙƙin da ya rataya a kan shi yake cewa to daga 200 yace fa iza zadat ala 300 fa fi kulli 100 sha idan ta ƙara ta kai 300 to yanzu lissahi yanzu ya sake yanzu dukkan 100 za a hudda za a hudda shatun guda za a hudda karamar dabba guda a duk ɗari a ware ɗari a hudda musu guda a ware ɗari a hudda guda haka za a yi ta lissahi in sun kai dubu nawa haka za a yi ta lissahi wannan shine hukuncin sannan manzo Allah ya ci gaba wa Abubakar ya ci gaba da rubutawa yama bi ma'ana shifta yake cewa fa idza kanat sa'imatu ar-rajulu naqisatun min 40 shatin wahidatin falaysa fiha sadaqa idan tayi kasa ta kai yana da 35 bata kai 40 ba dabbobin shi ne na kiwo ba su kai 40 ba yace to a lokacin nan babu zakka akan su sai dai in mai zakka mai wannan dabbobin ya ga damar ya hutar da zakka a lokacin nan yana iya hutar musu da zakka wannan shi shi ne sannan da kwai riwaya mu'az bin jabal wanda yake cewa lokacin da aka tura shi zuwa garin yaman yake cewa an yi akuzu fi kull min kulli salasina baqara tabi'atan aw tabi'a da ya dauki a cikin kowata ja a cikin a cikin kowata saniya talatin ya dauki tabi'a tabi'a shi shine dan dan saniya wanda yake da shekara guda kenan a kowane talatin zai hudda tabi'a au tabi'a dan namiji mai shekara guda ko kuma mace mai shekara guda yake cewa min kulli arba'ina musinna yace kuma ya ware dukkan arba'in za a hudda mata musinna musinna ita ce wadda ta shiga shekara uku ta shiga shekara uku ta ida cike shekara ta biyu cif ta shiga shekara ta uku haka ake hudda musu kenan su bangaren shanu ga yanda hukuncinsu yake a dukkan talatin za a hudda ɗan shekara ɗaya ko ɗan shekara guda ɗaya dukkan a cikin arba'in za a hudda ɗan shekara guda ɗan shekara uku ko ɗan shekara uku kenan wadda ta gama shekara biyu ta shiga shekara uku sannan yake cewa wa min kulli halimin dinarin a cikin dukkan wata dukiya wadda take wadda ake wadda ake wa afwan dukkan wani dinare ko dirhami za a hudda za a hudda dinare shi ne lissahin da muka bada shi shi ne za a hudda dinare za a hudda guda 20 shi kuma dirhami za a hudda guda 200 wannan shi shi ne hukumcin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya aiwatar abubakar radiyallahu anhu ya rubuta wa anas na a yi aiki da shi hayyau hagobe shi ne hukumci kinan idan muka riba zan mu gani abu ne mai sauki kaza idan ya kai ana fara lissahi ne bangaren abin kayan abinci ana fara lissahi ne daga sa'i 300 kenan hamsatu osika osika kuma shi shine sa'i 60 kenan idan ka gama shi zaka samu idan ka buga shi cikin biyar zai baka nawa zai baka sa'i 300 ita kuma bangaren zinariya ko kuma azurfa bangaren azurfa ana yin shi ne dirhami 200 dirhami 200 shi shine zai baka gram 595 ita kuma dinare ana harawa ne daga dinare 20 kenan idan kana da dinare 20 to zakka ta waje ba a kanka shi kuma duk dinare shi shine miskal ɗin shi ana ɗaukan shi yana ɗaukan wannan gram 100 gram 4 da dugo 25 idan ka gama shi cikin 20 idan ka buga shi a cikin 20 zai baka gram 85 kenan gram 85 idan muka buga shi a cikin jika 20 20 zai baka miliyan 1.700 kenan a cikin wannan kudin zaka hudda musu jika 42 da dala 100 kenan wannan shi ne shi kuma bangaren abin da ya shahira umma a yin biskai guda biyar ba hakika babu zakka a kansu in biskai guda biyar ba babu zakka a kansu bangaren abin da ya shahi dabbobi su kuma daga daga daga 40 zuwa 120 an baka damar ka hudda dukkan dabba ɗaya ɗaya idan sun kai 300 abin 301 to kenan zaka ringa ware duk ɗaya duk 100 100 za kana hudda karamar dabba ɗaya ita kuma saniya ana fara lissafin ta ne daga 30 daga 30 idan daga 30 kenan za a hudda mata mai shekara ɗaya namiji ko mace idan sun kai 40 za a hudda mai shekara uku guda daya mace kara uku mace wannan shi shine hukuncin zakka wallahu ta'ala alam sai hadisi na gaba hadisi na 168 yake cewa an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه سرقة وفي لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق والذي في مسلم ليس في العبد صدقة صدقة إلا إلا صدقة الفطر wani hadisi imam bukhari ya hutar da shi a cikin kitabun zakat babun laisa alal musulmi fi farsihi sadaka babi wanda yake bayani akan lalle babu sadaka akan dokin mutum dokin da mutum yake hawa misali mu dauka motar da mutum yake hawa babu zakka akanta yake cewa idan muka diba juz'i na biyu shahi na 120 hadisi mai lamba ta 463 haka shi ma imam muslim ya hutar da shi a cikin kitabu zakat babu la zakata alal muslimi fi abdihi wa farsihi babu wanda yake bayani akan zakka bata wajaba ba akan mutum ba akan bawan shi ko kuma akan abin hawan shi juz'i na uku shahi na 67 hadisi mai lamba ta 982 hadisi ne wanda aka same shi daga abi huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle manzan Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yace laisa alal muslimi fi abdihi babu sadaka akan musulmi laisa alal muslimi fi abdihi wala farsihi sadaqa babu zakka akan musulmi babu zakka ga musulmi akan bawon shi ko kuma akan dokin shi bata tabbata akan shi kenan sadaka bata tabbatuwa ga mutum akan bawon shi ko kuma akan abin hawan shi yake cewa wa fi lafazin na daga wani lafazi na imam muslim illa na daga wani lafazi na imam bukhari yake cewa illa zakatul fitr fi raqiqi sai dai shi bawa ana hudda mai zakakku zakkar da aka yi ta cikin azumi ana hutar mai da shi kenan idan an yi azumi an gama azumi an zo lokacin da aka ba da damar a hutar da zakkar kono idan kana da bawa to za ka hutar mai da zakka amma dai a lissawa shi ma bawan nan a lissawa shi a ce a shi ma ana iya hudda mai zakka hakika baya tabbatuwa batta waje ba akan bawa ko kuma abin hawa amma dai idan ya kasance zakka ce ta azumi bawan ka shi ma bai huta ba zakka hudda mai zakka yace wallazi fi muslim na daga riwaya imam muslim yake cewa laysa fil abdi sadaqatun illa sadaqatul fitr ai babu zakka akan bawa sai dai zakkar kono zakkar da idan an gama azumi ake hutarwa kowa da kowa hakika tana wajabtuwa ne akan bawa bawa ma ana hutar mai da ita amma dai a ɗauki bawa bawa ai mun sani ai dukiya ce idan mai shi ya mutu za a gade shi ko za a raba shi a cikin a cikin dukiyar da ake gada za a gade shi shi ma amma dai duk da haka baya daga cikin gado kasancewar dukiya ce amma dai ba a hudda ba a hudda shi a matsayin zakka in bawa ɗari gare ka in bawa dubu gare ka hakika ba a hudda su zakka a ce a wani yana da bawa ɗari to a lissafa gaza ya kamata a cikin ɗarin nan a ce a hudda bawa kaza a sasa a ɓangaren a ɓangaren fi sabilillahi to ba a haka kenan shi bawa ba a hutar da zakka a kan shi sai dai zakkar kono kenan idan muka diba wannan hadisan abinda zan iya karuwa da shi lalle zakka ba ta wajabda akan bawa bawan da yake maka hidima ko kuma dokin da ka ko kuma dokin da kake hawa na abin da kake hawa na yau da gobe motoyinka ne ko kuma abelanka ce ko kuma motocinka ne wannan abin ba a huntar musu da zakka kuma idan muka diba wannan hadisan guda uku ruwayoyin nan guda uku suna tabbatar mana lalle zakakkono wajiba ce akan kowane bawa kenan ba a hudda ba bawa ba lalle wajibi ne akan kowane bawa aka hudar mai da zakakkono kenan wannan shi shine hukunci na alkur'ani shine hukunci na ubangiji hukuncin manzon shi akan abin da ya shahi zakka ina tunanin nan zan mu dan takaita inda tambaya akan abin da ya shafi ita zakar inda in muka ci gaba wata mas'ala ce daban zan mu koma bangaren zakka abin da ya shafi abin da ake taskancewa abin da aka tono da ƙasa da makamantan haka nan malam nan ya dan takaita mana idan muka diba zan mu gani ya takaita duka zakkan akan wannan hadisin na Abi Sa'id al-Khudri da muka karanta kenan bai tsawaita ba da kwai hadisai wanda suke suke tabbatar mana a kaza da kaza ake huddawa idan kaza ya kai nisabi to kaza ake hutar me shi sanya muka dauko daga kadan daga cikin hadisin Abu Abubakar abinda Abubakar ya rubuta wa Anas muka karanta kadan daga ciki ga yanda ake hutar da shi wallahu ta'ala a'lam in ji yawa ne in ka shirya su don hawa kurum na hawanka ne misalin sarki ai idan ka sami duk sarki yana da dawakai wanda ya tsara wanda yake hawa yau da gobe to wannan idan sun kai koda dubu ne musu da zaka a kansu abin da yake idan sun kasance suna mai wani dako suna kawo mai kudi to wannan kudin da suke kawowa in sun kai nisabi ana iya wutar musu da zakka amma dai su ainihin dokin su babu zakka a kansu ai da aka tashi zano abinda ake hutar da zakka raƙumma ƙananan dabbobi shanu su ne ake hutar ma da zakka kenan koma bayan su jakki doki dukansu ba a hudda musu alade afuwan alade su ne cikin abin da aka halatta mana kenan dukkan wani abin da wani zai mallaka matsayin dabba kuma bayan waɗannan ba a hutar musu da zakka to hakika matsala ce wadda take da saɓani idan muka ɗauka zan mu gani da kwai malamai sun kai sun yi sun ƙara ma juna sani akan wannan mas'ala a mun zano sunfi guda takwas wanda aka tabbatar wanda alkur'ani ya tabbatar mana su za su zakka wannan sunfin guda takwas malamai suke cewa a'a ana iya rabawa kowane sunfi a bashi zakkar shi wa'an suka ce a'a idan za a bada sai dai ta takaita akan sunfi guda ɗaya wa'ansu suka ta yi a kan a'a idan mutum idan ya wa'inda suka ta yi a kan a rarraba kinan sun ta yi a kan ana iya rarraba dukiya kamar misalin in ce a na hutar da zakan miliyan guda sai in ce a ku ba ma wane jika goma jika biyar jika haka a rarraba dukiya wannan malamai sun ta yi a kan haka amma dai dukkan fatawar da suka yi mafi yawansu wa'ansu sun ta yi a kan ya halatta a yi haka yin saboda irin yanda yanayin al'umma a yanzu na yanda kowa yana bukatar wannan abin amma dai abin da ya yi kyanta ana bada ta ne shi ma wanda aka ba ma gobe shi ma ya yi kokarin ya hutar da zakka yanzu a dunkule zakkan nan mai kuɗi ɗaya ya dunkule zakkan nan ya ba ma wani ɗan kasuwa wanda ya sani mai ƙaramar sana'a ya sani yana da zuciya ya juya wannan dukiyar idan ya bashi to insha Allahu shekara mai zawa shi ma ya hudda to haka in ana haka ya aka yi su wanda suka gabace mu ake neman masu cin zakka aka nema aka rasa saboda kowa an hudda an bashi abin da zai iya juyawa shi ma ya hutar da zakka kenan bai bukatar zakka wanda zai hudda zakka bai cikin waɗanda za su ci zakka ya hudda an bashi zakai an ɗauki zakka an bashi shekara ta kewo ya juya duke shi ma ya hudda wane ma ya hudda ya wane he da ya kai ana neman waɗanda za su ci zakka sai dai a tura su wa'ansu gari ruwa a bayar da ita amma dai a nan garin madina yadda aka nema wanda za su ci zakka aka rasa afuwan garin madina ne ko garin kufa afuwan kufa lokacin umar bin abdulaziz na'am gaskiya shi ne abin da ya yi amma dai malamai ba su yi inkarin ba duk da kasancewa matsala ce wadda aka samu saɓani cikin malamai wani suna ganin a hutar da ita a ba ma mutum ɗaya a ba ma sun fiɗe wanda zai amfani da ita shi ne mafi kyau shi ya yi amma dai kasancewar waye mutum ya ɗauki jikka jikka jikka jikka dama mutum ce wani a cikin a wannan ayinin shi ba ta yi ba wannan da kwaiwan nau'i na daga zalunci ka zo ka tsaye da mutum ka ba shi wahala kurum dan a ce a wane ya hudu zakka abin da yake da kyau wannan dukiyar ba dukiyar ka bace ba duk wadin lissahi idan ya kai aka ce lissahin wane ya kai aka diba zuciye aka diba dukiyar shi aka ga lissahin shi ya kai to wallahi dukiya ba dukiyar shi bace ba ita dukiyar da ya shahi abin da ido yake iya gani to wannan dukiyar haƙƙi ne na musulmai su zo su lissafa su ware su hudda amma dai shi ne ainihin manzan Allah ya haɗi ma mu'az iyaka wa kara'imu amwalin ka shedinka da dukiyoyinsu ma wanda suke alfahari da su dukiyoyinsu dabbobinsu wanda suke da meko kadda ka zo ka ɗauki wanda suka yi alfahari da su ka ɗauki matsakaita amma dai dukiyar da take cikin kwanta take ba mu sani ba ko ka kai kayanka ka ɓoye ba wanda ya sani kai kai kai ka sani kenan kai ka zo ka yi ita in dukiyarka a ka zagare ni ka yi a maka lissahi a dukiyarka kaza ce kaza ya kamata ko hudar da a cikin zakka to daga lokacin nan wannan wannan abin da aka hudda ba halaka in ka bane ba duk wanda ciyarwar shi take kalkashin ka hakika bai da intin ya ci wannan dukiya saboda shi ma yana daga cikin yallanka kenan bai yiwa ka hudda kananka kana ciyar da shi a cikin gidanka yake kai kake tuhatar da shi kake ciyar da shi ka dauki wannan dukiyar ka bashi bai halatta ɗanka wanda yake ƙalƙashinka yana ci ka yana ci yana sha ƙalƙashin dukiyarka bai da inci a kan wannan dukiyar sai dai idan ya kasance kama ɗanka arme ka sake shi yanzu ba kai ba shi wannan kana iya ɗauka daga cikin wannan duke ta tsaka ka miƙa ne kenan sinfin da suka cancanta su ci wannan dukiyar a yi ƙoƙari a ba su kuma kyan zakan nan idan ka hudda ka ba mu mutumin da shi ma zai ta ya juya kai ko da cinta zai yi ya kasance ya ci ta a cikin kwanaki masu yawa amma dai ba ɗan abin da ba kai ka ba shi wahala ka sanya shi yana tunanin zai samu wani abu a wurinka ya zo ya tarar da wannan abin gobe an ce kana ba da zakka he ma ya tsine maka ma albarka kina abu mai kyau shi shine ka ɗauki zakkan nan ka ɗauki abu mai gwabi ko da kana tunanin ba ka ɗauke ta ba su ba gaba ka ɗauka ka ba mutum ɗaya ba ka ɗauki amma dai abu mai gwabi ka ɗauka ka ba ma wane da wane da wane su ma su ta yi su jarraba wasani wani kalkashin wannan zakkar taka Allah zai mai kashin arziki shikenan ya tafi ya dawo kuma in ya hudda zakan ma hede ya neme wani ga zakka na hudda kai kai zaka raba mai dukiya kina abin da yake shi shine dai gaskiya a kiyaye kan wannan mas'alar bayar zakka wannan tugur-tugur na mutum ya ce a dukkan yan unguwan mu hena hudda zakka har ka ringa mutane gori akan ka ba su zakka shi kuma wannan abin wajibi ne haƙƙin su ne wannan tukhazu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim ana amsa ne da masu kudi a maida wa talakawan su kudin hayan ya kai a shekara ya kai a hudda ya kai ya kai ya kai ya kai nisabin zakka duk dukiya shine ai lokacin harkon karatun mu ai muka ce da kwai wurare wanda suke wannan dukiya wadda zai kebantatta wadda ake hudda mata zakka shine muka ce daga cikin dukiya wadda zai kebantatta su sune abun wannan dabbobi daga raƙumai har zuwa ƙananan dabbobi sannan muka ce duk abin da ya huto daga ƙasa sannan muka ce wannan kuɗi zinariya da azurfa a wannan lokacin mu ce wannan sefa ko kuma dala ko ero sannan kuma kayan kasuwa abu ne wannan gida ne na sanya su kasuwa ina da gida goma wannan gida goma nan na sani a shekara sun bani kaza ga kudin sani ina da to zan hudda musu zakka wannan kudin wannan wanda suka hutar wannan kudin idan an hada su zan hudda musu zakka amma dai shi ainihin kanshi shi gidan ba a hudda mai zakka amma dai kudin da ya tattara mini ina da adaidaita ne na bada ana mini adaidaita aka hada a shekara ina da kudin da suka kai nisabin zakka to zan hudda zakka amma da shi karan kanshi a daidaita shi bana huta mai zakka ba Allahu ta'ala alam na'am
shekara da kuma ba su karuwa da suna da yanayin da wani lokacin
zai hudda musu sosai in dai suka kewayo suna nan in ajiye su ne kai ka hudda musu wannan shekara in dai sun kai nisabi shekara mai zuwa su mahaika hudda musu kamar shi ai in dai shekara ta kewayo kudin da yake tare da kai ya kai nisabi kurum zaka hudda mai zakka wannan ita ce shari'a kinan baka bukatar wani kurum in dai nisabi ya kai to hakika zaka hudda mai zakka in ya kewayo amma dai ai mun faɗa ai sharaɗin guda uku muka ce shi shine ya kasance mai hudda zakkan musulmi ne shi mai dukiyar musulmi ne ya kasance ya kai nisabi dukiyar da gare ka ta kai daidai a hudda mata zakka kamar yadda muka yi bayani in shanu ne kaza in raƙumma ne kaza in ƙananan dabbobi ne kaza in kuɗi ne kaza kenan in ta kai hakika za a hudda mata sannan kuma ta samu shekara daga yau yau yau muna yau muna 17 ga wannan watan aka bani dukiya in ta kai shekara mai zauwa ta kai nisabi to hakika zan hudda mata zan hudda mata zakka sai dai zakkar da aka abinda kasa ta hutar da shi shi wannan ba a bukatar ya kasance ya shekare lokacin da aka hutar da shi a lokacin da ake hudda mai zakka ka ta yi ka sissike he ka lissafa abinka ka gani ka samu sa'i 300 to zaka hudda musu zakka shi shine zaka hudda musu ushur endisium in kuma ya kasance kai ne kama kanka bar ruwa kenan zaka hudda musu nisful ushar rabin endisium Allahu ta'ala alam abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi kuskuren da muka yi Allah gafarta mana Allah gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malamanmu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب